إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس إن الله تعالى خلق الإنسان وابتلاه بالتكليف فحمله الأمانة فحملها وكلفه الديانة فقبلها وأخذ عليه الميثاق ليقيم دين الله تعالى على الأرض قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وبهذا التكليف أصبح الإنسان أعلى الخلق قدرا إن قام بما أمر الله به وأحطهم منزلة إن فرط به وهو في كبد ما دام في هذه الدنيا إلى أن يموت لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في شدة ونصب وأناء قال الحسن البصري رحمه الله يكابد المصائب يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة رواه ابن جرير في تفسيره وعن الحسن أيضا يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء لأنه لا يخلو من أحدهما وروى ابن جرير أيضا عن الحسن أنه قال لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم عباد الله وقد بدأت مسيرة رحلة ابن آدم في المكابد من أول يوم خلق الله أبانا آدم وقال الله له ادخل الجنة وحذره من إبليس وكيده ومنعه من أكل الشجرة فكابد مصيبة المعصية وكابد التوبة وكابد الهبوط إلى الأرض وكابد في الأرض هو وذريته الحياة ومشقاتها والموت وما بعده قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وعلى هذا الأساس يكابد بنو آدم من بعد أبيهم الشيطان وأحايله ووساوسه وهذا عيشهم وهذا ديدنهم وهذا حياتهم والمؤمن منهم يتوقف عناؤه بالموت والكافر يزيده الله عناء وعذابا في نار جهنم إن الدنيا دار كبد وبلاء لبني آدم فيستحل المولود بخروجه من بطن أمه بالبكاء ثم يكابد في طفولته ليعيش وهو في ذلك ضعيف لا يدرأ عن نفسه المخاطر ولا يجلب لها المصالح ومن أصابه اليتم كان كبده أشد ومؤنته أشق وإذا بلغ سن التمييز كابد في التعليم واكتساب المعارف وتعلم الحرف للاعتماد على نفسه في اكتساب معيشته ثم يكابد في مرحلة البلوغ بكل ما فيها من تغيرات ويكون بعد ذلك مسؤولا عن نفسه الأمارة بالسوء الراغبة في شهواتها ويكون مسؤولا أمام الله تعالى فالبلوغ فبالبلوغ يجري عليه القلم وحين ذلك يكابد نفسه وشهواتها فإما أن ينتصر عليها فيفلح وإما أن ينساق لها فيفتح, فيفتح على نفسه أبوابا جديدة من الكبد والمعاناة والألم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهكذا أيضا يعاني الإنسان في حياته المهنية سعيا وراء معيشته سعيا وراء معيشة طيبة وإنشاء دار واسعة وتكسب رزق للعيش فيكبد في الدراسة وفي الوظيفة وإذا تزوج ليعف نفسه ويؤسس أسرته كابد كابد في إعالة أهله واحتمال زوجه وتربية ولده وكم من أب يعصي الله من أجل إرضاء زوجه وضمان راحة أولاده يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وهكذا وهكذا يستمر المرء في المكابدة مع مديره وزملائه في العمل ومع جيرانه وأقاربه وحين يصل أولاده سن البلوغ يكابد في تربيتهم وتعليمهم ودراستهم واختيار أصدقائهم وأزواجهم وقوتهم ومع كبر سنه وبلوغ شيخوخته قد تضعف قوته وتعتل صحته فيكابد أمراده وألمه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العلي القدير وقد يصل وقد يصل الإنسان إلى الهرم والخرف فيكابد ذهاب ذاكرته وضعف عقله قال الله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله علي قدير فالإنسان عباد الله في حياته كلها يكابد هموما وأهزانا ومصاعب فإما صبر وأجر وإما جزء ووزر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ومنذ تكليفه إلى وفاته يكابد الشيطان ويكابد قرينه ويكابد عند الموت حزنا على تفريطه في الطاعات ووقوعه في المحرمات ويندم على عدم اكتسابه مزيدا من الحسنات ويكابد سكرات الموت وشدته وظلمة القبر وفتنته ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المسلمين babu shakka yana daga cikin sunnonin da Allah ya tsara rayuwar bil'adama a wannan duniya shine Allah ya halicci mutane ne a wannan duniyar don su yi gwagwarmaya kuma don ya jarabce su Allah bai halicci duniya a matsayin wuri na shantakewa ko jin daɗi ko wata rayuwa mara sarƙaƙiya ba. Sauraka za mu ga a cikin Alƙur'ani mai girma a wurare daban-daban Allah ya ja hankalinmu akan cewa wannan rayuwar dama fa rayuwa ce ta wahala, rayuwa ce ta jarabawa, rayuwa ce ta fa'ita shi, rayuwa ce ta gwagwarmaya. Wanda kawai zai tsira daga wannan gwagwarmaya shine wanda ya bi Allah ya mutu da imani wanda ko yake bin Allah ya mutu yana kafiri wannan gwagwarmayar da yake gani a duniya da wahala to so man tabi ne akan abin da zai gani ranar alkiyama babu shakka Allah ya halicci dan adam ya bashi wata jarabawa wanda ya baiwa dukkanin sauran halittu suka kasa dauka shi ko dan adam sai ya karbi taklifi wato ya yadda cewa a ce yayi kaza yayi a ce ya bar kaza ya bari yana da halas yana da haram yana da wajibi yana da mustahabbai yana da imani yana da abin da aka haramta akwai abin da kafirci ne aka sa mishi dokoki kuma ya yarda Allah ya ce kuma zan baka amanar rukon duniya dan adam kuma ya ce ya yarda shine Allah yake bamu labari yana cewa hakika mun yi tayin wannan amana mai nauyi ga sammai da ƙasa suka ce ba za su iya ba suka ce sun tuba a yafe su ba za su iya ba sai shi dan adam ya ce ni a bani zan iya wa hamala hal insan Allah ya ce lalle dan adam ya kasance mai zurfin jahilci da kuma zalunci bai san abin da yake yi ba amma wannan amana mai girma da dan adam ya karba idan ya iya biyan haƙƙin da Allah ya daura masa akai sai ya samu daraja da ɗaukaka fiye da kowa a cikin halittun Allah. Hata mala'iku ba su kai darajan bayi nagari da suka bi Allah ba. Idan ko ɗan adam ya kasa cika wannan alkawarin da da yawa Allah, sai ya zama mafi ƙasƙanci a cikin bayi, sai ya zama dabba ma ta fi shi, kamar da Allah yake cewa ya akuluna kama ta akulun an'amu wannan rumasa wallon. Kafirai ba su da aiki in banda ci da ainihin barbara ba su da aiki sai cin abinci kuma cin abincin ma irin na dabbobi Allah ya ce kuma ƙarshe wuta ce makomarsu kaga su ko dabbobi ba za a sasa wuta ba so da dan adam da yake bin Allah to dabba ma ta bi daraja a wurin Allah da Allah ya tsara wannan rayuwar kuma sai ya kawo wata sunna ita ce sunnar gwagwarmaya din da faɗi tashi a cikin faɗin Allah cikin sautul balad da yake cewa laƙad halakanal insana fi kabad wannan ƙa'ida ce amma Allah ya ce haƙiƙa mun halci ɗan adam a cikin alkabadu me kabad malamai suka fassara kamar alhassan albasari cikin tabi'ai ya ce wato tsanani da wahala da jibin goshi a wata riwaya kuma ya ce ɗan adam zai wayi gari a duniya ko dai ya zama mai kunci matalauci wanda ba shi da komai a hannunsa yana ta gwagwarmaya da wahalhalin rayuwa da lafiyar jikinsa da abincinsa da lafiyar 'ya'yansa da abincinsu da kuɗin makarantarsu da faɗi tashi da kuɗin haya da kaza da kaza da kuɗin faɗi tashin rayuwa yana ta wahala ko kuma ya zama mawadaci wanda zai ta wahala wajen ya iya gode wa Allah akan wannan ni'imar domin kuma shi mawadaci idan aka bashi wadata to ana neman da lalle ya tashi tsaye wajen gode wa Allah da ibada da kyauta da sadaka da fitar da zakka da biya wa mutane bukatunsu da ba wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba da sada zumunta to ana neman shi da yayi wannan aikin shi mawadaci shi tashi jarabawa kenan ya zai yafi karfin zuciyarsa ya zai ya danne rowarsa da san kansa ya ta bayarwa ko ina dan ya samu ya tsira domin duk wanda bai bayar hagu da dama ba na bai ce ya shiga uku a wata fasara kuma malaman suka ce dan adam zai gama shan wahalar duniya sannan kuma in bai yi wasa ba kuma ya sha wahala a lahira shine inna khalaqanal insana fi kabad wato in yayi wasa in bai dauki abin da gaske ba wani malamin kuma yace ha ila shi da asalin hasan basu yake cewa Allah bai halicci wata halitta dake shan wahala a rayuwarta kamar dan adam babu wata halitta da kai dan adam fuskantar matsaloli da rayuwa da jarabawa iri daban-daban kuma wannan tafiya a cikin jarabawar rayuwa ga ɗan adam ba yanzu ba ne ta fara tun daga sanda Allah ya halicci uban ‘yan adam ga baki ɗaya shi ne annaba adam alaihissalam da Allah ya halicce shi ya sanya shi aljanna ya kafa mashi dokoki ya ce ka zauna a nan da kai da matakka ku ci daga duk abin da kuke so amma ban da wancanan ka bishiyar nan sannan kuma Allah ya ja masa kunne ya ce kaga wannan shaidan da ya gwada maka hasada to ka kiyaye shi kar ka ji maganarsa kar ka saurare shi saboda da annabi adam ya shiga aljanna da abin da ya fara fuskantar jarabawa ke jarabawan wasu wasun da shedan ya ta zuwa mai shi da ribatarsa da ya zo ta yi ya dinga gaya masa ƙarya da gaskiya ƙarshe har sai da ya yaudare shi ya aikata abin da Allah ya hane shi din a sanadiyar haka Allah ya ce mashi to da kai da zuriyarka gaba ɗaya na fishe ku daga aljanna na kawo ku duniya ku zo ku fuskanci wata sabuwar jarabawa kuma a duniya ya fuskanci jarabawar cewa ya saba wa Allah ubangijinsa ya ta tuba har Allah ya bashi damar cewa ya yafe mushi to waɗannan jarabawoyin da Allah ya annabi Adam farko ya sanya shi a cikin ni'ima aljanna kuma ya sanya shi a cikin wato jarabawa cewa karka taba kaza karka taba kaza sannan ya kawo mushi shedan a kusa da shi kuma ya ce karka ji maganarsa wannan shine farkon tarihin jarabawa ɗan adam a rayuwa muka lura mu ga wannan tarihin na annabi adam ya kunshi jarabawa game da ni'imar da Allah ya maka ni'imar da Allah ya mishi ta aljanna babu wanda aka taba shi da a duniya babu wani ne arzikin da ya taba ganin irin ni'imar da annabi adam ya gani a cikin aljanna ya ya kunshi ni'imar wato guje ya kunshi jarabawar gujewa saban Allah da aka ce mishi karkaji maganar shedan sannan kuma ya kunshi jarabawar kuma me ya halasta me bai halasta ba aka ce mai kaci kaza kaci kaza kar kaci kaza duka waɗannan jarabawoyi da Allah ya masa sai Allah ya gadan mana da waɗannan jarabawa da mu da shi ga baki ɗaya kamar da Allah ya bada labari a wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma mun ambaci wasu ayoyi a cikin bangaren larabci na hudubar daga cikin suratul baqara fadin Allah wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna har zuwa ƙarshen wannan gaba to tun daga wannan lokaci da annabi adam aka sauko da shi wannan duniya to da shi da ƴaƴansa mu kenan baki daya tun daga farkon duniya har ƙarshe muke fuskantar jarabawar yaya zamu mu tsira daga makircin shedan ya zamu tsira daga waswasin sa da dabarun sa da hanyoyi da yake bi mabambanta wajen ya batar da bayin Allah wajen ya zami yadda mu daga kan tauhidi wajen ya batar da mu daga kan hanya madaidaiciya ko dai ya sa ka shirka in ka ƙi yin shirka ya sa ka manya-manyan saɓon Allah in ka ƙi ya sa ka bid'a in ka ƙi ya sa ka ka dinga yin ƙananan saɓo yau da kullum in ka ƙi ya sa ka ka dinga jin cewa kai mutumin kirki ne kafi saura ya sa maka girman kai in ka ƙi ya sa ka ka amince da makircin Allah ba zai ƙyale ka ba har sai ya gaya halakar da kai ko kuma Allah ya da kai daga makircinsa wannan jarabawa ita ce abin da ɗan adam yake ciki sannan a rayuwar ɗan adam yana fuskantar jarabawa tun daga sanda aka haife shi ka duba ka ga jariri idan an haife shi da kuka yake farawa har ma idan bai yi kuka ba to ana ganin kamar bai da lafiya likitoci da ungozoma za su yi ta matsa shi har sai yayi kuka da kuka yake fara rayuwarsa sannan ya shiga cikin yanayi na rashin ƙwarin jiki bai iya wa kansa komai sai yadda aka yi da shi sai yadda uwarsa ta yi da shi ko mai renansa a wannan lokacin inda za ta so ta ga dama ta bar shi haka nan sai ya mutu ko ta shaƙe shi sai ya mutu ko ta bar shi rana ta buge shi ko ruwan sama ya buge shi ko sauro ya cije shi ba zai kai labari ba haka zai fuskanci wannan jarabawa kafin ya zo abin da ke gaba na jarabawa a zo a yaye shi daga nono wanda wannan ita ma jarabawa ce mai zaman kanta a rayuwarsa sannan ya taso har ya girma cikin wannan rauni da rashin sanin me gobe ta haifar gare shi nan ya fara zama matashi anan kuma ya fara wahalar faɗi tashi neman yaya zai yi shi ma yayi wa kansa wani abu ya zai ya samu sana'a ya zai ya samu abinci ya zai ya irin abin da ya ga sa'anninsa suna yi haka zai ta wannan faɗi tashin idan Allah ya jarabce shi da mutuwar iyaye kafin wannan girman sai kuma kunci da bala'i su ƙara a kansa kamar da suke ƙaruwa akan kowane maraya sai ka gama kamar ba zai kai labari ba in dai ba kwanan shi yana gaba ba in ba rayuwar shi da tsawo ba sai wannan marecin ya ainihin wato halaka shi ana nan ana nan kuma sai ya kai shekarun balaga da zaran ya balaga yau shikenan kuma a buɗe mishi littafin lada da zunubi babu ruwan mala'iku akan cewa ya san karatun ko bai sani ba ya ji ya koyi addini ko bai koya ba daga ran da ya balaga a ranar za su fara rubuta duk abin da ya aikata na lada da zunubi wanda kuma da wannan za a mai sakamako ranar alkiyama daga lokacin zai zama responsible akan dukkanin ayyukan da ya yi a gaban Allah Ubangiji maɗaukin sarki sawa'un na lada ne ko ba na lada ba saboda haka shigan shi cikin matakin balagan nan wata sabuwar wato kofa ce aka buɗe masa ta matsaloli da rigingimin da ya shiga ciki abinda ake fata da shi ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya galabaici ransa ya galabaici zuciyarsa wata ke ammaratun bisu'i sai ya tsira kar ya sake ya biye mata idan ya biye mata sai ta ƙara buɗe masa wasu ƙofofin bala'i da fitina waman a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka sai ya shiga cikin kunci da bala'i sannan kuma ya mutu ya tafi cikin azaba Allah shi sa Allah yake cewa qad aflaha man zakkaha hakika wanda ya tsarkake ransa to wannan ya tsira wa kad khaba man dassaha wanda kuma ya dirmusa ta a cikin saban Allah to wannan ya tabe Allah ka tsare mu daga tabewa sannan kuma dan adam yana ci gaba da shan wahala a bangaren rayuwarsa ta neman duniyarsa a bangaren sana'arsa a karatu ne na boko ne ko na sana'a a noma ne ko a kiyo ƙarƙashin abin da yake na neman abinci da neman rayuwa da neman tara abin duniya a nan yake ƙare rayuwarsa da wahala a nan yake tsufar da rayuwarsa a nan yake cinye ƙuruciyarsa wani ma sai ya gama tara abin duniyar kuma sai ya zama a cikin garin neman kuɗin kuma ya samu kanshi wata cinta za ta cinye duka abin da ya tara ko kuma ya gama tara abin duniyar zai zauna ya ci sai ya faɗi ya mutu bai san suwa za su kashe kuɗin ba duk wannan wahalar ɗan adam a cikinta yake bai sai fita da gare ta ba sawa'un a wurin aiki ne a sana'a ne a zaman banza yake yi kasuwanci yake yana dai cikin wata wahala wadda kowa a cikin ya sani ana nan ana nan kuma zai sake tunanin cewa ya kamata ya iyali don shi ma ya assasa family ɗinsa don shi ma ya bar zuriya a bayansa da zaran ya shiga wannan sabon feji a nan ma kuma za ka ga wasu jarabawai na rayuwa sun ƙara a gare shi yadda zai killace iyalinsa yadda zai ba su abinci yadda za a yi magani yadda za a je awo an yi haihuwa za a yi suna yara sun fara tasawa za a biya kuɗin makaranta za a yi kaza za a yi kaza wataƙila ma Allah ya jarabce ka da wasu yara marasa jin magana a cikinsu waɗanda za su dinga sa maka ƙunci da damuwa su dinga sa kullum kana hanyar caji ofis shi sa Allah yake faɗa cikin alkur'ani mai girma yake cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum cikin suratul taghabun Allah yace ya ku mu'minai lalle a cikin matanku da ƴaƴanku akwai waɗanda abokan gabanku ne ba ku suke ba ba su san ku da tsira ba su san ku da lafiya ba su san ku da alheri Allah yace ku yi taka tsantsan da su matanku da ƴaƴanku nawa ne yawan mutanen da suka yi zalunci ko suka ci haram ko suka kauce hanyar da Allah ya tsara don kawai su ba iyalansu abinci don su ba su wurin zama don su ba su kyakkyawar tarbiyya duk abin da ake faɗa na wahalar da mutane suke yi ai don iyali ake kowa ka gan shafa da tashi to don iyalinsa yake ƙarshe kuma har ya daina bin tafarkin Allah har ya yi sata har ya yi ƙarya har ya yi corruption har ya yi komai don dai ya ga cewa iyalanshi sun samu abin da ya kamata wannan ba tare da fa suna gode mishi ko suna shi mishi albarka ko suna mishi fatan alheri ba wasunsu ma Allah Allah suke mutu suna lissafin gadonsu haka za rayuwar ɗan adam take ‘yan uwa masu albarka haka nan a wurin aiki haka tare da makwabta haka tare da ‘yan uwa haka tare da duk wani wanda kasuwanci haɗa ku ko sana'a ko zama wuri ɗaya duk dai cikin gwagwarmaya ake da faɗi tashi baya ga wannan ɗan adam yana iya kuma rayuwarsa ta tsayi ya kai girma ya yi shekaru ya zama dattijo ya zama tsoho nan ma zai sake fuskantar wata jarabawa ta tsufa wata jarabawa ta kowa ya gudu ya barsa ta yi 'ya'yan ma da matan sun fita sha'aninsa kowa ya kama rayuwarsa sannan ga rauni watakila abin hannunsa ma ya ƙare watakila daman bayi da shi yanzu kuma bai da ƙarfin da zai nema shi sa Allah yake faɗa yake cewa allazi khalaqakum min da'afin Allah shine ya halicce ku daga rauni thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan bayan rauni kuma yasa kuka yi ƙarfi kuka zama masu ƙarfi lokacin ƙuruciya da tasawa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba bayan wannan ƙarfi kuma daga shekaru sun wuce 40 an fara gangara sai kuma Allah ya sauko maku da rauni da kuma hurhura da tsufa Allah ya ce yakhluqu ma yasha shike halittar abin da ya ga dama wa huwa al-aliyul qadir Allah shine madaukaki kuma mai kaddara ana nan kuma har wani na iya zuwa mataki na ƙarshen tsufa ya zama ya tsofe ga baki daya hankalin shi ya gushe tunanin shi ya rugurguje ƙarfin shi ya ƙare wani ma sai an kwantar sai an tayar wani ma sai an dinga tunanin gara ma ya mutu a huta kamar da Allah yake cewa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umr Allah shi hadice ku kuma shi ke kashe ku kuma a cikin ku akwai waɗanda Allah ba zai kashe su ba sai sun kai makaskancin shekaru Allah ya ce li kai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a har mutun ya wayi gari abinda ya sani da yanzu ya manta inna Allah aliyun qadir wani ma bai gane ƴaƴan shi wani bai gane ina yake bai gane in yana jin bawali ya je ban ɗaki wani ma ya daina gani duk yana cikin wannan wahala da Allah ya ce laƙad halakanal insana fi kabad don haka yan uwa masu albarka mu gane cewa wannan rayuwa ta ɗan adam rayuwa ce ta damuwa rayuwa ce ta baƙin ciki rayuwa ce ta musibu wanda ko dai ka yi haƙuri imma sabrun wa ajar ko dai ka yi haƙuri da jarabawa da Allah ya maka samu lada wa imma jaza'un wa wizir ko kuma ka ƙi haƙuri ka ci da zuci ka yi taɓaɗan maganganu marasa daɗi ka dinga yi wa Allah izgili ka zama mutumin banza to kuma za ka haɗa zunubin da Allah bai kama ka da shi Allah yana cewa wala nabluwan naku wallahi sai mun jarabce ku bi shay'in min al-khawfi wal ju' za mu jarabce ku da tsoro da yunwa wa naqsin min al-amwali za kuma mu jarabce ku da tawaya a cikin dukiyarku wal anfusi da tawaya a cikin rayuwarku wasamarati da tawaya a cikin ayan itatuwa wa bashirus sabirin Allah ya ce amma kai bishara ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga wanda suka yi hakuri jarabawa da muka musu haka dan adam yake cikin wannan jarabawa jarabawa akan rayuwarsa jarabawa akan ni'ima jarabawa akan alakarsa da sauran ƴan adam jarabawar gwagwarmaya da shedan wanda yake so sai ya halaka ka in ba Allah ne ya tsiratar da kai ba sannan a ƙarshen rayuwarka a daidai sanda magagin mutuwa ya zo dan adam na ma dai dandano wata jarabawa magagin mutuwa da kansa jarabawa ne sannan da wata nadama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin cewa ko da mutum mumini ne sanda zai ga mala'iku ya ga mutuwa ta zo gadan gadan sai yayi nadama nadama akan me yasa bai yi aikin alkhairi fiye da wanda yayi ba nadama akan me yasa ya bata wasu daga cikin lokutansa a banza bai amfane su ba nadama akan me yasa ya aikata wasu zunuban da zai iya hakuri bai aikata su ba kowane dan adam a san da zai fuskanci mutuwa sai ya fuskanci wannan nadama sai ya fuskanci wannan jarabawa sannan ya fuskanci jarabawar ita kanta mutuwar da ɗacinta da kwanciyar kabari da duhunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kabari yana da wata irin matsa da yake matsan kowa nabi yake cewa da wani mutum saboda nagartarsa Allah zai bashi bai sa kabari ya matse shi ba da wani kaza Allah ya daga mai kafa wala haula wala quwwata illa billah ɗan uwa masu albarka a ƙarshe ina tana mana faɗin Allah maɗaukin sarki da Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowane mutum ya tsaya ya kalla me ya gabatar dan gobe alkiyama Allah ya sake cewa ku ji tsoron Allah lalle Allah yana ba da labarin abin da kuke aikatawa domin ya san duk abin da kuke aikatawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن غلبة الرجال ودلع الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا وارحمنا وجعلنا من الراشدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وجعلنا من المتقين اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الدجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم أصلح أئمتنا وأصل لنا شأننا وأصل لنا دولتنا وأصل لنا شبابنا ولا تكلنا إلى أنفسنا وأصل لنا ديننا وحياتنا ومعادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا إله إلا الله